أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الهجم الهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد الأجر ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد يوم المسلمين da muka saba haduwa a wannan masallaci na juma'a na kofar mutu gidan alhaji barau ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan dare na ranar alhamis wanda yake daidai da sha biyar ga watan Ramadan hijira alif shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da talatin da ɗaya watan biyar 2018 za mu ci gaba da tafsirin mu kamar da muka saba muna cikin suratul najm amma kafin nan akwai wani wanda aka ce min ya zo zai musulunta wanda haka za mu maza ta ce shi kafin mu ci gaba wane ne sunansa ya jemo to kayi da awon guda a cikin musulunci addinin musulunci shine addinin kalfe addinin gaskiya wanda ya kare dukkan addinin da su gabata na yahudu da na nasara ta kana wani addini ne to yanzu ta yi a wani da musulunci musulunci ana yi don allah ne ba da komai wajen neman tsira duniya da lafiya ba da neman dukiya ba ba da neman komai ba sun zai rayu yadda kowa yake rayuwa amma zai yi addini wanda Allah ya fi da shi sai ya samu tsira a lahira dan haka yanzu za ka yi kalmar shahada la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر Beliau kalau berdiri daidai da dukkan ɗan uwan musulmi za ka yi wanka saboda ta ɓarara da yi wanka ta da yin musulmi za ka yi wanka in kana da mata kuma duran da tare da ita ta yi wanka da zannan ruwa ba a sa ta tudu ba komai zannan ruwa za ka yi wani wankan shi wankan ibada in kana da mata to duk lokacin da ka tare da iyalinka za ka yi wanka kuma wani suna suke so to suna suna ta ta abokan suna da hali masu nan ma suna ta kamar na da gidan da mutane Allah ya karfafe ka Allah ya ba da hali kana da dukiya da yake yake haji kuma yanzu daga yau yau da asuba za ta tashi da haji har zuwa ƙarshen wata haji ko sannan kuma idan Allah ya ba ka dukiya nan gaba duk shekara za a saka ta gida a arba'in a ba ta kashi ɗaya a matsayin zarka a gani kuma za ka kallolin biyar tare da dukkan musulmi yadda duk suke yi Allah ya taimake ka Allah ya taimake mu da wasu ɗaya sai ku je ku wata samun da yadda ake komai da komai insha Allah. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato ba a arif ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kauda kanka amman tawalla da barin wanda ya ba da baya an zikirina da barin wa'azin Qur'anin da muka saukar maka da shi inda ka fahimci cewa zato kawai kafirai suka dogara a kai ba sun dogara a kan wata hujja ba ce hujja kan ita ce abin da aka saukar maka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam dan haka da kauda kai ga barin dukkan shirme da bata lokaci da mutu da sauransu da suke maka su wanda ya kauda kai ga barin alqur'ani ka rabu da shi walam yurid wannan ka gaba abin da yake nufi illa alhayatad dunya sai dai jin daɗin rayuwar duniya shi ya dame shi to babu ruwan ka da shi ka kyale shi ka ci gaba da kira zuwa ga addini da aka umarce ka da shi
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ذلك wannan rayuwar duniya mablaguhum min al-ilmi iyakacin abin da su kafirai suka sani kenan ba su san lahira ba shi kafiri shi dama ya ce ita ita rayuwarsu kenan kwaya daya na mutu wani haya a haifu a haife mu mutu a haife ya ɗan mutu ma su mutu shi kenan to don haka ba abin da ya dame su illa shirin jin daɗin rayuwar duniya wannan suna ganin in sun rasa ta sun rasa komai da komai kenan iyakacin sanin su kenan ina rabbaka sande ubangijin ka huwa alamu shi ne mafi sani liman balla al sabilihi da wanda ya bata gabarin tafarkinsa wa huwa alamu shi ya fi kowa sani bimani tada da wanda ya shirya tunda ya gaya maka wannan hanya da kake kai ita ce hanyar shari'a to ai ba sauran waiwaye kuma ba sauran waigawa zuwa ga wasu na
ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai lillahi na Allah ne mulkin sani halittar sani bayan sani shi ya mallake su ya san waye shirye a cikin ya san kuma waye batacce a cikin shi yake shiryar da wanda ya ga dama ya nuna masa hanyar tsira ya bi shi yake ɓadda wanda ya ga dama ya toshe masa hanyar tsira ya halaka saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya yi duniya bisa wannan tsari leziziyar da zina samu bi ma'amilu kai ya saka wajen da suka munana aikinsu da sakamako mai muni wato wanda suka yi kafirci ya saka musu da mummunan sakamako wai zai ladina hasanu ya saka ma waɗanda suka yi aiki mai kyau bil husna da kyakkyawa Allah ya ba wa kowa a haliya ta fahimtar gaskiya yasa ya ba ta hankali ya ba ta zuciya ya ba ka kwakwalwa ya ba ka tunani waɗannan abubuwa ka yi amfani da su ka gano inda ya dace ka gano gaskiya ka gano tafarkin tsira ke sa ya maka wannan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa ya tusa marai ga abin da za ta yi zama mai kyau ga abin da za ta yi zama mai muni ka san wannan mai muni ne wannan mai muni to idan mutum ya ki da gangan ya dulmiyar da kansa ko ya bi dulmiyayyu suka dulmiyar da shi to ba ruwan Allah shi ya halakar da kansa Allah ta ya riga ya nuna masa hanyar shirya amma cewa Allah shi ya yi nufin ɓadda wanda ya ga dama wato abin da kake so Allah zai biya ma bukatar sun can ismar azaliya Allah ya yi fujjar da kuma waɗanda suke abrar to fujjar mugun iri ne su yadda aka yi ba za su zo layin abrar abrar kyakkyawan iri ne su yadda aka yi ba za su je layin fujjar saboda haka amma dai an ba wa kowa dama an ba shi freedom of thinking yanci na tunani da yanci freedom of differentiating yadda zai yanci ne iya bambanta tsakanin abin da yake mai kyau da abin da yake mara kyau me yasa kana dan adadin ai Allah ya riga ya shirya komai don kai me yasa za ka ci wa zuba da shi ai ka gane wannan zuba shi ne mai illa ko wannan kuma ka gane cewa shi ne mai amfani kake cin mai kyau ka bar mara kyau ko me yasa an ce mai shiga rami a faɗa rami zurfin gaba ɗaya ne sai dai a yi kokowa da kai amma ba za ta faɗa ba ai ka san nan wurin halatta ne ko yau kuma ka san wurin da yake nan ne wurin tsira to haka ma a addinin ma ya kamata in ka san nan mu ka yi tunani mai kyau ka gane cewa nan fa halaka ne nan wurin tsira ne amma in ka fadda da tsiran ka ka ɗauki wajen halaka a wajen matsayin wajen tsira ko banka kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-halalu bayyin wal haramu bayyin duk wanda yake cewa wai shi bai san haram ba bai san halal ba ƙarya yake dan ganganci yawa abin da yake dai mustabihat din nan su ne za su iya rikitar da mutum yana buƙatar dogon bincike amma da wani a kai maka wannan halal ne wannan haram ne ka ce wani ba gane ba ne kan da ƙarya take yanzu mutum ya sai sace ka wajen wajen shan giya ya ce a mutanen Allah sannu sannu mutanen kirki ta ya ya za ta mutumin da zai ce kai ni kake mun kirki ni ne za ka fara da mai ta ya sai shi ba mutumin Allah ba ko ba haka ba ya san haka ko ko kuma ka ganshi da ma da taruwa yana tafiya kace akara maka Allah kai Allah ya san fata da ni zan fata ni zan a ce ka ga ya san abin nan ba abin ke ci bane ko ke nan a ce duk wanda kaga ya halaka ya halaka ne bisa hujja wanda kaga ya shirye ya shirye ne to zai halaka man halaka albayyinatu wa ya man hayya albayyina saboda haka duk wanda ya halaka baya da wani uzurin zai ce wa Allah kaza kaza kaza Allah haka ya yi don ya saka ma waɗanda suka muna na aiki da irin aikin su mai muni ya saka ma waɗanda suka yi kyakkyawan aiki da aikin su mai kyau na'am الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللبن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة الذي اتقى نعم to waɗanda suka kyautata aikin nan da za a sata musu da kyakkyawa su ne allazina za ka ga su ne waɗannan yaddadu yaddani gona gaba irin jisin wanda suka nisanci manya-manyan zunubai sun ji ba jama'a wanda Allah ya musu alƙawarin ƴan aljanna ne shi yanzu da ladina sabu ma amilu da ladina ahsanu bil husna husnan nan duk malaman tafsiri sun fassara ta da cewa aljanna a saka musu da kyakkyawa ne kyakkyawa aljanna ita Allah yake ce ga ahlul janna ga sifar ahlul janna su ahlul janna sune allazina yajtanibuna saba'iral ithmi wanda duk suke nisantar manya-manyan zunubai amma in ka ga mutum bai nisanci manya-manyan zunubai ba kenan ba ahalin janna ba ne ko? wal bawahita su ne wayanda suke nisantar albasha illan lama in ka ga sun fada cikin zunubi to ƙanana ƙananan zunuban da da wuya ɗan adam ya iya kare kansa da gare su shine ba za su iya kare kansu daga gare su ba musamman a wannan zamani yanzu za ka iya tafiya sai dai ka tafi makawo in ka ce ba ka son ka gammace gashin ta a waje sai dai ka rinka tafiya makawo ko ba haka ba wasu abubuwa suna nan masu muni wanda yanzu ya zama ruwan dare bayan da ka iya to irin wayannan to Allah yana gafarta su kamar yadda malami yake cewa bisnadil ismi yumhallamu idan ka tantance manyan zunubai sai a shafe maka ƙananan zunubai inna rabbaka sani dai ubangijinka a kan laman wasi'ul maghfirati mai yalwan gafara don haka duk abin da yake ƙaramin zunubi Allah ya shafe wa alamu shi ubangijin nan shi ne ya fi kowa sani biku da irin halin yau karkace a a ai ƙananan zunuban nan sun fi ƙarfinka ne kake aikatawa to alƙalinka ma zuciyarka ko ina ce zuciyarka dai kai ka sani in ganganci kake yi kana yi ka sani in ya fi ƙarfinka ne ka sani to alƙalinka ma zuciyarka ma ta zama alƙalinka balle Allah wanda yake sane da abin da yake fili yake sane da abin da yake koye ai ba abin da za ka koye mana shi ne Allah yake to ai ya fi sanin shi ya fi sanin ya fi ka sanin kanka shi ne huwa alam bikum in an kun lokacin da ya fara da ku min al'arzi daga kasa ta littuka sauku annabi adamu da naka wai za an tun ajillatun ya tsanta lokacin baka san kanka ba lokacin kana ɗan tayi kuna ƴan tayuyyuka fi butuni ummahatikum a cikin cikin mahaifan mahaifan iya uwayenku mata wala tuzakku anfusakum dan haka kar ku tsarkake kanku ku nuna ku ne bayan Allah na gari Allah ne zai tsarkake ku tsarkake kai mutumin kirki ne zaɓaɓɓe ne ga sifan zaɓaɓɓu nan ga sifan mutanen kirki nan mu ganka kana cikin allazi ne ta bi gona ka ba irin izini mu ganka kana cikin allazi ne ta bi gona ta bi gona hawadita mu ganka a cikin laman mutum ma sai wanda ya zama dole domin malamai sun ce al-israru ala sagira ala sagirati kabiratu na ce wanka akan ƙananan zunuban kuma shi ma babban zunubi manyan ka ne canje su amma ƙananan kuma ya zama kullum kai kullum kana cikin sagayar to shi kuma kabira na kuwa adama ce yanzu kowa sani ne mani shaƙa da wanda yake tsoron Allah ba kai za ka ce wa Allah kai ne tsoron Allah ba ne Allah ne zai gaya wa mutane kai ne tsoron sa na
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا
فإنه عنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى ko ka ga wannan wanda ya ba da baya ga barin imani wato bayan ya fahimci gaskiya sai kuma ya dawo ya koma kan kafirci shine walidu dan mugira eh shine wanda ake shine ake magana cewa allazi tawalla wato ya ji qur'ani sai ya ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta qur'ani sai ya ce kai wannan ba waka bane wannan ba bokanci bane wannan ba sihiri bane wannan zuzurutun gaskiya ne tun daga nan sai ya daina fitowa a gidansa ya kuya ya kame a cikin gida baya zuwa ko'ina shi kenan sai larabawan maka suka fara yaɗa cewa walidu ɗan mugira fa ya kamu muhammadu ya harbe lalle ya kamu da sihirin muhammadu kuma in aka bari wale da dan mujera ya musulunta ya bi muhammadu to dukkan larabawa ma za su bi shine sai abu jali ya ce ku banni da shi zan yi muku maganin ya je ya same yaya walidu me kake ciki a ai ba wallahi wani abu na wurin muhammadu na ji karatun muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na ji gaskiya ne ba waka ba ne kan bai kama da waka ba ba sihiri ba ne ba mokanci ba ne tsarin gaskiya ne ina tsoron azaban Allah ki na ji wani abu wanda ya tsorata ni ina tsoron azaban Allah sai ce yawwa shi yasa a cikin maka aka ce ka ga ake ta yadawa da ka zama bi ta zaizaitun Muhammad ka zama dan bi ta zaizai yanzu ka zama dan dan kazagin Muhammad ya ai ba yadda za a yi in zama dan kazagin Muhammad ni dai abin ne na ji gaskiya ne kuma ina tsoron azaban Allah sai to dai abin da ake yadawa a maka kenan sai to ba haka bane to lalle in dai kana son ya zama ba haka ba to ka janye ka dawo kan abin da kake kai yace ko in yaya da azaban Allah yace wannan a dan dauke maka nauyin azaban Allah ni zan dauke maka ka ba ni raƙumi ɗari ka ji wawa wani ne zai ba ki ma raƙumi wujali ya raina mutane ka ba ni raƙumi ɗari ni duk abin da Allah zai maka din na azaba ni sai ya ne ce to lallai to sai dai in haka sai dai in haka shine sai ba shi raƙumi goma sai ba shi raƙumi goma shi kenan sai ya koma cikin ya koma ruwa kafir to daga baya Abu Jahl ya bi shi yana son shi ko yace a ni dai goma ya ishe ka haka ba zan ƙara maka ba shine Allah subhanahu wata'ala yace afara'aita allazi tawalla ko ka wanda ya bada baya ga barin imani bayan ya fahimci gaskiya ne sannan ya koma kan kafircin sa wa ta kalilan a cikin dukiyar da yace zai ba wa abokin sa ma ya ba shi dan kaɗan da gaske wa akada ya dakushe yake ba da saura bai karɓi addinin ba ya zama bai cika alƙawari wa mutanensa ba a inda ku ilmin gaibi to cin kan shi yana da ilimin gaibi ne Allah ne ya sanar da shi cewa wani yana ɗauke ma wani azaba shine aka rushe shi aka ce masa za a ɗauke masa azaba har ya yarda ko huwa yara don haka yana ganin abin da Allah ya tanada am
كلهم ينبأ بما في سوء موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى amlan yunabba kin bai samu labari bane bima fi suhufi Musa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin a cikin takardun annabi Musa na at-Taura wa Ibrahima da takardun annabi Ibrahimu allazi wafa wanda ya cika dukkan abin da yayi wa Allah alƙawari Allah ya umarce shi da wasu ibadu yayin su ya cika su wanda ma ya gabaci annabi Musa din Allah ta zurwa da rasu abinda aka rubuta a cikin dukkan wa'ancan littattafai an rubuta cewa duk wata rai mai ɗaukan laifi mai ɗaukan laifi ba ta ɗaukan wizra ukura laifin wata babu yanda za a yi kana da naka zunubi wannan yana da nashi zunubi wai kai ka ɗauke masa naka zunubi ba a yi haka duk littattafan annabawan baya ba waɗanda suka tabbatar da a yi haka ba a ɗaukewa amma ana ninkawa mutum ba zai ɗauke ma zunubi ba sai dai ya ɗauki naka wanda ya hana miluna auzarahu wa auzarahu ma auzari wannan yana cikin ka ɗauki zunubinka ka ɗauki zunubin waɗanda kake ɓatar da su kuma amma ba ka ɗauke musu nasu an gane abin da ake nufi ba zai yi dan wane ya ɓarda wane sai a ce to zunubin wane ɗari zunubin wanda ya ɓatar da shi ɗari sai a ce an ɗauke zunubin wanda ka ɓatar ɗin ɗari an tsora masa ya zama ɗari biyu ba ba haka Allah ya ce ba amma tabbas ne la hamilunna auzaran wa auzaran ma auzari masu fadda mutane za su ɗauki zunubban su ɗauki wani zunubban tare da zunubban kamar mutum ne ka zo ka kame shi mutumin kirki yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji yana wurin sa yana zikirorin sa tsakanin da Allah kace masa ya daina ma sallah ma ba dole ba komai ya je ya fi kallancin sa ya fi kallacin sa sai ya yarda sai ya daina ya rika ɗibar zunubai to ba za a ce za a zuba masa zunubansa a ɗauke shi masa shi kuma zunuban ba a'a idan an ba shi zunubin sa na saɓon Allah ba wanda zai ɗauke masa zunubin sa na nan a kan komin halakar da shi da akai komin yaudarar da akai ko wanda shi ya jam shi ya shi halakar da kansa ya yarda to kai kuma daga koya masa in an ba ka naka zunubin in zunubin ɗari ɗari ake raba an ba shi naki ɗari aka ba ka naka ɗari sai kuma a ƙara maka ɗari daban wannan ɗari daban na halakar da wancan da kai wa min auzarin lazina yudillunahum bi ghairi ilmi za su ɗauki zunuban wanda suka fatar ba da ilimi ba kamar yadda ka san ka koya wa mutum hanyar shiriya kai ka shiriya shi ya shiriya sai a ba shi ladansa na shirya a ba ka misla ajirin man tabi aka min gaira an yin kasa min ujurihim su wa'inda su dari ka shai'a to haka ne kai ma za a tsora maka wizirar man tabi aka min gaira an yin kasa min auzarihim shai'a to wannan sun Allah na yin amma ka tafi sirri in an je lahira kawai ka haɗa fama jalarka ka aikata siyarka ka zo wurin Allah ka nuna wani sai ya wani ji wannan shi ya rasa da ni Allah ya so shi ke ba ka da rai je ka aljanna kai kuma za mu ga sai to Allah baya shi ne Allah tsawar da zai babu ba a taɓa ji ba a cikin littattafan waɗanda suka gabata wai wani ya ɗauke wa wani ba sai dai wani ya yi maka hanya ka kiriya ka roƙi Allah ka gyara halinka a kyare maka zunubi saboda ka kama hanyar wanda ya yi hanyar ke yi wannan akwai na saboda haka wani da ɗan bujira ka yi wadari kanka babu wanda yake ɗauke ma wani zunubai babu zunubin kana kanka nauyin zunubin wanda ya bata ya ɓadda kai shi kuma yana kansa kuma tare da nashi zunubi din kuma nan ne mutum ya kan zama bai sani ba ya ɗauki kaya mai dumbin yawa Allah ya sani duk wani kayan na iskarci da aka kawo in kai ka kawo shi ba
to duk wanda ya koyi da kai sai an ba ka kwamita na abin da ya yi idan mutum ya kawo kayan na iskanci wani tsari wani sihiri wani tsara duka wani wani tsarin na tsutsar sigari wani neman mata wani tafiyar tsirara wani sabula wanda wani zuwa wani sai zama kai ne ka kawo shi to za a rubuta maka nasa zunubi sannan kuma duk wanda ya zama lissa ya a wurinsa sai ya yi in an rubuta maka zunubi ɗari sai ma ya rubuta maka ɗari nasa ya zama ɗari biyu na shi ɗari ɗaya idan mutum dubu ne da ɗari ka dubu ɗari kenan ga naka dubu ga naka ɗari ga na wanda suka bi ka dubu ɗari sai a kora ma an gane saboda haka koyar da mummunan ɗabi'a tana da haɗari aini za ka samu abu ya wuce da wuce har ya yi maka gafin duk kuma kai ne koga ya wuce har ya yi iki ya tafi al'alairu ya tafi gombe ya tafi kasar duk kuma kai ne koga wanda ya kawo fuskar to duk abin da ake yi nan ana nan ana duba maka laifin koyarwa kai ne ustaz din da ya koyar ta haka kana da naka kwamita Allah ya tsoro wa an laita lil insani wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an laita lil insani a ce bai ji bane a cikin littattafan farko an rubuta an laisa lil insani mutum baya da komai illa ma sa'a sai abin da ya aikata wato nan wasu suka yi kuskuren fasara an laisa lil insani illa ma sa'a mutum ba abin da zai samu a lahira sai abin da ya aikata ba na ba na lada ba laisa lil insani min az-zanbi illa marta sabo nan Allah baya kare in kayi zunubin nan dan Allah ya ga haucinka ba zai ce to ba ne sakamakon zunubi goma a rubuta maka ɗari ba abin da ka yi nan shi za a rubuta ba amma wa in ka ku haka nan dubarai idan kyakkyawan aiki ne kai to sai Allah ya yi ka saboda haka kuma an laita lil insani illa ma sa'an nan baya shafa baya shafa haka nan domin wanda ka wanda ka shirya da shi kana da misalin ajali wanda ka shirya kana da misalin ladan an gane a an ba zan samu neman samu irin wannan gara ba sa ba ai wallahi ba za mu zo da su ne a iyayen mu sun koya mana tafsirin dukiya ko ba haka ba mun ji kuma mun gane sai mu kwanta a gida amma da rana tana fama da daddare tana fama tana a kan ne eh a dalilin wannan shi ne ka samu ladan bayan Allah su shirya dan ka samu babban mukami a wurin Allah ka samu lada da yawa ka samu da zuci sosai tare da mutane saboda ta da hanya irin ta manzon Allah wanda ya yi na kiran mutane zuwa ga Allah man da ila huda falahu mithla ujuri man tabi'a duk wanda ya kira mutane zuwa ga bidiya yana da daidai da ladan waɗanda suka ci ne gairar ajin tsarin ajin min ujuri bidiya ko ba wai nasu za a yi taro taro a ɗebo a ba a'a nasu na nan ko amma sai a ba kamar nasu لأن يأتي الله بك رجلا خير لك من أمور النعم Allah ya ce mutum ɗaya da kai ya umaru in ji manzon Allah ya fi a baka jajayen rahu wannan shi yasa muke fitowa da dare sha wahala yi tafsiri mu koma da sauran ko da kana jin ciwon kai ko da kana jin kasala ko da gaɓoɓin ka sun yi tsani sai ka zo ka yi wannan don ka samu wannan sakamako shi yasa ake haka amma da a ce ko ka yi ko kar ka yi to in ba dan Allah ya dora dole ba ko ba haka ba amma in iya ladan da kake samu nan ba za a ƙara maka ba to ai da yawa ba za a yi ba ko ba haka ba sai dai Allah ya ce farilla ne dole amma wanda yake rajiba ne abin neman kwaɗayin lada ne saboda haka maganar cewa ai wa anna wa anna sa'ayahu sawfa yura cewa aikin sa an nan da aikin sa ne illa ma sa'a cewa mutum baya da wani abu sai sakamakon abin da ya aikata ko ba haka bane wajen ajin amma wajen wajen abin da ya shafi zambu nasa kuma ba na kira ba ba na koyawa ba zambu nasa ko ba abin da Allah zai rubuta maka sai abin da ka aikata shine Allah subhanahu wata'ala ya ce la yuzlimu nasa shay'a ba ya zalunta kowa da komai ya dora maka laifin da ba naka ba baya na wa anna sa'ayahu wa anna sa'ayahu sawfa yura wa anna sa'ayahu cewa abin da yake cikin littattafan baya haka aka rubuta mutum aikin da sauka yura za a nuna masa shi a lahira ba tare da an sauye masa ba. na ثم يجزاه جزاء الأوفى ثم يجزاه sannan in an nuna masa ko ba shi kenan ba yujzahu aljaza alawfa za a saka masa aljaza alawfa kyakkyawan sakamako Allah baya baya rage abu baya 100 100 minus idan yake 100 sai baya sai ba ka cikakken 100 ɗin ɗari zai ba ka zai ba ka cikakken ɗari saboda haka Allah zai ba ka sakamakon ka cikakke na'am
وأن إلى ربك المنتهى wa anna sannan kuma almuntaha matukan dukkan al'amari ila rabbika zuwa ga ubangijin kan to kai waje da dan mujira kai ne zaka je ka cewa Allah tunda duk abin da ya an kare kuma gurin Allah da za a je ya hukunci to sai ka je lahira ka cewa Allah ya ubangiji ka gama ka kama Abu Jahali ni na yi gaba tunda shi ya dauke min nauyi da ma a ce akwai bayan ko akwai wasu mutane da su ne za su je su yi a bayan fage ba ko Allah ko sai dai a ji an yi an gama to da watakila inda kuma a lahira ba a son zuciya ko ba haka ba to da watakila za ka iya tsammanin za ka yi kyan kai in ka je ka ce to kun gani inda Allah baya jin mu kun ga dama mun yi da Abu Jahali zai dauka kai haka muka yi da kai to shi ma ba zai ce maka eh ba fa yawa shi ma Abu Jahali a lalace mun yi da kai an ka kira ku ne dai ba zai ce eh ba ba zai ce ya da bai shawa abu mu yi ba kowa ya kowa ya ji da kansa ba haka za a yi ba to Allah subhanahu wataala ce to duk ma da kake wani ake rudan mutum a gaya masa haka to fa wajen ubangiji za a je mun ta hal amri suka zuwa ga Allah ne shi zai yi da za a yi na'am
وأنه هو أجهك وأبكى wa annahu cewa Allah subhanahu wataala huwa abhaka shine ya kaddarta abun farin ciki wanda har yakan sa mutum yayi dariya dan farin ciki wa abuka shine ya kaddarta abun bakin ciki wanda har yakan sa mutum yayi kuka saboda bakin ciki na'am وأنه هو أمات wa وأحيا annahu cewa Allah subhanahu wata'ala huwa amata shine wanda yake kashewa in kaga mutum ya mutu to Allah ne ya kashe shi ya mutu da lokacin ajalinsa da Allah ya shirya masa wa aya Allah shi yake rayawa nan
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى wa annahu sanu dai Allah khalaqa zawjaini shine ya halicci dangi dangi biyu a cikin halitta azzakara yayi namiji wal unsa da mace a kowane jinsi akwai namijinsa akwai macensa na'am من نطفة إذا تمنى ya yi namiji da macen ne daga maniyi digon maniyi idan aka wato zuba shi a cikin mahaifa
وأن عليه النشأة الأخرى wa anna cewa annash'atal ukura ta ce wani sabon halitta alaihi yana kan ubangiji ne shi yayi na farkon kuma sake yin sabon wannan a dawo da na farkon da sabuwar halitta shi ya tsora wa kansa shi zai yi wurinsa za za a koma ya sake yi na'am وأنه هو أغنى وأقنى wa annahu sanu dai Allah huwa a gana shi ya wadata mutane da dukiya to kuma masu wadatan kashi biyu ne akwai ganiyun bila qana'a akwai ganiyun bil qana'a to shi ya sa ma wani kuma qana'a ya sa ma wani rashin qana'a wato ga wadata ga kuma wadatan zuci wato ko kuma kace alƙinya shi ya ba da wadata ya ba da kuma hanyar dabarar ajiya biki ne na
وأنه هو رب الشعرى wato kana'a suka ce kanzun la yanfad haka malamai suka alqana'atu kanzun la yanfad kana'a wata dukiya ce wanda ba ta karewa ta fi samun dukiya
sai ka zamanto abin da ka mallaka baya da yawa amma ka rayu cikin farin ciki ka ci iyalanka su ci ka sha iyalanka su sha ku yi sutura ku ƙara rayuwar ku tafiya hankalin ku a kwance idan Allah ya wadata ka da kana wani kuma Allah ya ba shi miliyoyi ba kana ya rayu cikin bakin ciki cikin damuwa cikin rashin kwanciyar hankali iyalan sa cikin rashin kwanciyar hankali kuma har yanzu bai yi ma Allah komai na alheri da dukiyar ba shi kansa bai mori dukiyar ba bai ji daɗin ta to rashin sana'a ce yake kawo shi ne wani malami ke cewa ginan nafsi ma yi gumi ka min sarki kallafin in za da jai'an a da za kalbi na fafawa ginan nafsi wadatar rai ma ya zuni ka abin da zai wadatar da kai min sassi kallar daga goge wata kafa na kala wani ba in ka falla wuran ka ta so za ka iya yi ko ka samu ginin ka sai in ka da ke a idan ya zato da wani abu a kan haka ƙara za ka gina fakara wannan wadata zai dawo da kuma kuma talauci ga kuɗi babu jin ɗaya kaga wadata ya dawo talauci kenan kana kenan a kana kenan ya sa maka kana'a ko kuma a kana min alƙiniya shi ya ba da dama a rinka storin ana ajiyewa so so ka ajiye baka ci ba baka ba wa wasu ba ma wata kila shinkafa ne dubu ɗari biyar ko dubu a cikin storinsa in yi ƙwari in yi komai lalace a fito ana zubarwa ya zama toka saboda ajiya an adam kenan shi yasa ake kiran wannan kwari da suke cin wannan abin ake kiran kun jiki ko kun jiki din nan fa autar da wai kun jiki bari su har kaje kuma wannan kwari da suke cinye dawa ko gero ko mai lalata da zai ko ta ce har kun kun jiki sun kama wato wai kun jiki bari su kun jiki kun ci ba wani mutum mu za mu wa annahu huwa rabbul shira sannan dai Allah subhanahu wata'ala shine ubangijin tauraruwan nan a shira aka ce me yasa bai ce rabbul jawza'i wa aqarib wa simaku da sauransu ba ai abin da yasa bai nisa ba wa'ancan ba saboda lamku uba ita ba a bauta masa ba sai Allah ya zare wanda laraba suka bauta masa wata tauraro ana ce masa shi'ira yace to Allah ma shine ubangijin shi'ira da kuke bauta masa ba baiwar Allah ce dan haka ba tantance ku bauta mata ba fajidu fajidu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun na'am وأنه أحلك آدم الأولى wa annahu sani dai Allah shine allazi a halaka adal ula shine wanda ya halakar da adawan farko wato mutanen annabi salim don an ce adawan kashi biyu ne akwai adawan baya akwai adawan farko wato adawa na farko
da adawa na biyu na duk shi ya halakar da su amma sai aka ambaci adawan farko din nan وثمود فما أقلى wasu malamai suka ce a'a qaumu adin adawan farko daban kuma adawan salihu annabi salihu sune adawa na biyu wa samudan Allah shi ya halakar da samudawa bama abuka bai rage ko ɗaya ba daga cikin su
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى wa qauman wa qauma nuhin Allah shi ya halakar da mutanen annabi nuhu min qablu kafin adawa da samudawa aka yi su wanda muka yi zancen ruwan tufa na ko ya halakar da su to innahum su innan wa'annan da aka lissafa uku mutanen annabi nuhu adawa da samudawa hum kanu azmu azlama sun kasance su suka fi kowanne a cikin kafirai zalunci a zamaninsu wa a daga su suka fi ƙetare iyaka na
والمؤتفكة أهوى wal mu'tafika mutanen annabi lutu su ma Allah ne ya halakar da su a hawa wanda ya saryo da rufin sama a kansu aka kira su jibril ya musu tebur ɗaya ya kifa su saman su ya dawo ƙasa da Allah alaiha safila wa amtarna alaiha ijaratan min sujud to waɗannan su ma Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su
وغشاها ما غشا abin da ya rufe ta na na ruwan duwatsu ya rufe ta
فبأي آلاء ربك تتمارى to fa bi ayyi ala iratika da wanne ne cikin waɗannan wato wato ni'imomi da su- na na- wanda suke nuna kadaituwan Allah da ya sanar da kai kake jayayya a kan su nan هذا نذير من النذر الأولى haza wannan mu- wannan mutum mai suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yayi wa'azi kuka ji kuka fahimta kuka koma da baya zuwa kafurta shi nazirun ne gargadi ne shi ma minan nuzuril ula daga jinsin masu gargadin farko annabi ne kamar yadda annabawan farko suke shi ma haka yake in kun karyata shi ba shi aka fara karyatawa ba in kun gaskata shi ba shi aka fara gaskatawa ba in kun bi shi kun tsira ku kuka ci riba saboda haka shi bai wuce mai gargadi ba kamar yadda masu gargadin farko suka yi ɗabi'ar da mutane suka mutu kuma shi kuke masa nan
أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة azifatul azifatu mai kusantowa ta kusanto ita ce tashin kiyama ta yi kusa tunda inda inda yawman inda rabbika sa'alti sanatin mimma ta'uduna dan haka yau duniyar gabaki ɗaya daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata ji rana ɗaya da yanzu muke cewa da ɗari hudu hijira ko dubu ɗaya da ɗari hudu har yanzu ba a zo azahar ba Eh, daga zamanin manzon Allah ba a fi kwana ɗaya zuwa azahar ba ba a kai ma zuwa azahar ba ala zuwa walhali duk iya tsawon wannan lokacin da ake gani don yini ɗaya a wurin ubangiji ba shekara dubu ne da muke lissafa ko to muna ce hijiran manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu to Allah subhanahu wataala ya ce kiyama ta yi kusa amma masu cewa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha wa fi ma anta min dhikra ila rabbika muntaha sai mene inna ma anta munziru man yatashaha ka annahum yawma yarawna la yulbisu illa iyatul hawdha to shine Allah subhanahu wata'ala ce kar wani ya ce ya wuce ne an ce azifatul azifa yaushe ne ko ayyana mursaha ya tambaye ka ayyana mursaha sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa babu wani wanda yake sai ya yaye lokacin ya ce gashi sai Allah Allah kadai ne ya san yaushe za a yi kuma ta take neman yaushe za a yi fi ma'anta min zikiraha ila rabbika muntaha inna ma anta munziru man yakashaha man yakashaha ba zai rika tambayar yaushe ne ba aiki kawai ya kamata ya kama yi ko ba haka ba amma man la yakashaha shi yake tambaya wai yaushe ne ka na'am la yajin jihali wa tafiya illa hu na'am
أفمن هذا الحديث تعجبون afamin hadal hadisi yanzu saboda wannan alqur'ani ya zo da bayani mai juyarwa shine ta ajabuna kuke mamakin abin da ya zo muku da shi mamaki kuma irin na ƙaryatawa ba mamaki irin na shirya ba
وتضحكون ولا تبكون wata ba kuna kuke dariya game da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ku ya zo muku da shi na na wa'azi don izgili ce wai ku ji wai mutum a tsakanin mu mutum irin mu wai yana cewa wai Allah yana maka magana wai Allah ya aiko shi annabi kuke izgili da wannan wala tabkuna idan kuka ji wa'azi da gargaɗi da yake cikin littafin da manzo sallallahu alaihi wasallam zo da shi a maimakon ku yi kuka sai ku rinka yin dariya na'am وأنتم تعلمون wa antum alhali ku saniduna kuna marabkana ga barin neman shiriya ba ku san ko kuma kuna marabkana ga barin abinda yake fuskanto ku bala'i ya fuskanto ku amma ku kuma kun maida abin wasa sai lokacin da ya auka muku kuma ya zama muku fitina nan فاسجدوا لله واعبدوا fasjudu idan kun ji wannan wa'azi kun fahimce shi kun gane shi to kar ku yi sujada ba komai fasjudu lillahi ku yi sujada wa Allah shi kaɗansa kar ku yi sujada wa gumaka wa abuduhu ku bauta wa Allah shi kaɗai kar ku bauta wa kowa in ba shi ba na'am
بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر suratul qamari wannan sura ana ce mata suratul qamar wato suran wata saboda a cikinta an ambaci babbar mu'ujjar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsayewan wata gida biyu mamarka ta sauka makiya ce sai dai ayar sai zaman jam'u wai walluna dubur ita wannan ayar ta madina ce ayoyinta hamsin da biyar ne bismillahir rahmanir rahim iqtarabat as-sa'atu sa'an al-qiyama ta yi kusa wa shaqqa al-qamar wata ya tsage gida biyu sallallahu alaihi wa sallam rasulul karim wa nanu ala dhalika min ash-shahidin ya شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفاتر مالا يا شاروا لا شيء الله يجاوب عن مالا أنا تنبيه akwai wata menene kungiya mai suna menene yan tafi ko yan ƙara ƙasa
alƙur'aniyu suna cewa karatun hadisi babu shi a alƙur'ani wai sun ce akwai ayoyin da suka ce karatun hadisi haramun
to ban san su ba na dai san sun shekara da shekaru ana fama da wasu wanda suke cewa wai
wai to qur'ani da suka suka ci na da dai jahilci ne kawai yasa suke faɗa da su mutu da da wata qur'ani an ce hadisi suke faɗi ayi hadisi ba a da wuyu nuna wai qur'ani ya ce faɗi ayi hadisi ba a da wuyu nuna wai su da wani hadisi kuma za a yi imani bayan da alqur'ani to su ya ba wanda suke na idan ka tambaye su ma irin wa'annan yaya qur'ani ya zo Najeriya shi Qur'ani da kansa yaya aka yi suka zane shi yaya aka rubuto shi duk ba su sani ba ba su san ma yaya aka yi Qur'ani ya zo da irin su ba su san ma yadda aka yi ma Qur'anin ma wasu ne suka rubuta daga kayi a kan wasu aka rubuta ba ita da zai yaya ma manzo Allah ya koyar da Qur'anin ma ba su sani ba kuma ba abin da suka sani kawai ana koya musu Qur'ani ne sun har da shi kenan zo ki ta koyar da mutane karatunsa fassarar ma sai ka samu ma ba ma an san ina ma qur'ani ya doka ba ko kamar da ai fassarar da ke wala ta jadda su kar ku shi da shi don me ne da ba da fara je yi saboda bari wannan to kaga irin wa'annan da ma kwata kwata ma su ba wai su san addini bane da dai ne sun samu karatu sun karanta alqur'ani amma san ba su samu malamai da za su shirye da su yadda za a yi ibada da sharuɗan ta da komai ba. To amma yanzu wanda kake ƙwa'aniyu kuma to gaskiya ka fara abu biyu ne. Kuma ne da iya ya yi kusan ɗaya amma su ƙwa'aniyu na talafawa ne. Idan sanadiyya ne ta yi nisa sai mu ce zama ƙwa'aniyu na. Saboda su kuma ƙwa'aniyu na masu karatu ne masu ilimi ne na irin zamanin mu da yau. sun yi karatu sun karanta qur'ani sun karanta hadisai ilmin mutsalin hadisi din nan ga ilmin jallewar ta hadisi ilmin sukan hadisi ko adalcar da hadisi suka yi zurfi a ciki da suka yi zurfi a ciki saboda sun tsoro a kan wasu ra'ayoyi to sai suka rinka makantar duka suna zubar da hadisan suna ta zubar da hadisan zakiya masu illa ne masu illa ne an ka ce cikin sayi bukari ma ɗan kwakwari ne na sayi ya yi bukari su kuma irin yadda suka tabo su kuma su sun karanta hadisin ne ma da wasu ne sun wasu kudiya da sauran wurare suka koyar da su rashin yadda da hadisi hadisi ma zai inganta saboda ya saba da irin su hindu sai su ce sai an mai da ikar ƙur'ani ya masa shaida turukul raya sun inganta amma su sai su a fahimtar su da suke wata aya wannan hadisin sun da ingancin sa ya saba ma wata aya a fahimtar su ba da yadda suka fassara ta dan haka sai suke wannan hadisin ma akwai kaka a kansa dan haka da haka suka kankare majorajin hadisan manzo Allah suka zuwa suka ce hadisan ma ɗan cikin tokali ne kawai sai hai ai suna ta huwa har sun zo Najeriya akwai su da yawa qur'aniyuna amma ba irin wayancan ɗan ɗan alaƙatun da ake jan alaƙatu ba su ɗan alaƙatu ana ce musu alaƙatu ne saboda idan kace ala in kace ala maliku ko ko ko kuma a cikin a cikin kala Abu Zaid al-Qirawa ne a cikin risala kace wannan ƙato ne ta ji wani ƙato ya faɗa ga ƙalar lawa wa ƙalar ƙato nan ƙalar lawa Allah ne faɗa su abin da yake wani littafi kuma su masu kai maka littafi littafi littafi suke ce masa littafi ba su ce ma hadisi hadisi hadisi suke ce masa an gane ba su ce ma kehi kehi shehi suke cewa wajen kar ma a ce masu shehi an gane su irin wa'insan su dama gaba shi ɗaya su ba ma wanda suka waye ba ne kai wani karatun addini na na fahimta bane amma su wa'annan su kuma zamananci ne ya musu zurfi salafiyanci dama salafiyanci ne nisa dole nan zai kai ka sai ka zo kana ganin duk hadisai to dan karshe sai suka ce gaba ɗaya ma tun da duk hadisan ma yan kalila ne suke tokali ne a cikin bukari da musulun din ma suka yarda da su ba su yi ko ko ko ɗaya ruwa ne ko saba'in ne ko nawa ne ina jin dai wasu ko ɗari da wani abu ba wanda suka ce su ne kaɗai ba su da illa sun yarda da su to shi ne malam suka ce to duka ma tunda akwai na ci akwai na zubarwa a cikin bukari akwai na ci akwai na zubarwa a cikin musulun da turmizi da yin to duk ma sun watsar da hadisan su yanzu a alƙur'ani yola ne kawai alƙur'ani kawai kai ke ba ruwan da wani hadisi wannan su ne wanda kake ba dukkan kuma ba wani yake kan siratul mustaqim Allah ya kire mu bi salatin manzon